إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلي عليه آياتنا yayin duk da ake karanta ayoyin alkur'ani in walidi na gurin kala sai ka ji ce wannan karatun da Muhammad yake a sadirul awwalina wannan kawai tatsuniya ce ta mutanen da bari mu je mu saurari tatsuniya yau ka je tatsuniya manzo Allah yake sai ce tatsuniya ce ta mutanen samudawa da adawa manzo Allah na lissafa abin da samudawa suka da adawa da irin abin da ya same su da alfin al'adabi da abin azaba duk abin da manzo Allah yake faɗa sai ce a ba asarin awwalin wannan tatsuniya ce kawai ta mutan da ake mana yau sai ce za ku je ku saurari tatsuniyar ne ka zama biha sai karyata wannan abin da aka faɗa din zai amina alaihi Allah ya ce abin da ya saki wannan abin saboda Allah ya bashi ni'ima ga ƴaƴa ga dukiya Allah ya bashi bima zikira da abin da Allah ya ambata gashi mutum ne ba kureshi gashi kuma da dukiya gashi kuma da ƴaƴa gashi kuma babban bafa da Abu Jahil Allah ya mana sutura. To, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamar kirkin mutum da kuma samun rahamarsa ya zama yana ganin dukkan domin a nan wuta wata ran ya tambayi ubangiji su da yake ubangiji ina so ka bani labari kullum kana cewa ba za ka arzuta mutum jaddari anidi ba wato mutum mai tsaurin kai mai kuma jin shi ba kamar wata tabbirin jabbe ne shi ma ka ce ba za ka arzuta shi ba mai girman kai wanda yake ganin ya wuce je gowa ne idan kuɗi ne da kai sai ce an na wuce je gurin kowa ne mai mura sai sai kasuwanci da shi in kuma karatu ne yake ni na wuce je gowa ne kwanta in shi in kuma sarauta ce yace an yi ba zan fita wajensa ba kan zan wuce neman hanya ne zan a gurin kowa ne ba ka isa ba mutakabbiri kenan mutum mai girman kai yana ganin shi wani ne to wannan Allah ya alƙawarin ba zai ba shi biyan bukatarsa ba duniya da lahira sai mutakabbiri jabberi kenan kamar fir'auna Allah ya kwatanta fir'auna mutakabbirin jabberi ga kuma shi wannan walid dan magira Allah ya ce masa anidi ne tashin karan hanci idan manzo Allah na zaune dama an yazo zai wuce sai ta tsama ya duya dama ya duya hagun ya daga kanka sama kaga ina shan iska ta sama anidi kenan shi tafiyar anidi dama ana gane kan kai mutum anidi ne to yana tafiya sai ka gane sai ya daga kanka sama kawai yana shan iska wato ba ruwansa da kowa to anidi kenan Allah ya kiyaye mu walid dan magira haka Allah ya sifata shi domin alamar mutumin kirki inda biyatar da mutane sai ce salamu alaikum in ya san za su ansa ko kuma in ba sa bukatar salama sai sanin ku da hutawa sannan kuma aka sayin tafiyar mutumin kirki yakan sunkiyar da kansa domin kar ya ga wani wanda zai matsa masa dole ya taso ya je shi irin tafiyar manzo Allah kenan aka sayin tafiyar manzo Allah sunkiyar kansa yake aka sayin ta kuma sauri ne ba takama ba ku sai ka ga kamar wanda yake gangarowa daga kan wani abu saboda sauri saboda kare tafi a hankali sai da kake zaune ka ga babba ka taso ka wahal da kanka sai da haka sai ka sauri kuma kanka na ƙasa kar ya ga wani ko ne masa ilce da ido ko kuma yana yi masa kakuwa yana zagin haran su ɓaci domin haka suke ma sai da haka sai ka sauri yanki za ka fitiyar mutanen kirki take amma in ka ga mutum ya ɗaga kai sama to dama yana shan iska ba ruwanka da kowa to aniji kenan wato dangin fir'auna Allah ya kiyaye mu shi ne annabi Musa ya ce ubangiji ka ce ba ka son mai girman kai ba ka son mai tsaurin kai to ya zan yi ne ni in san ina da tawali'u ba ni da girman kai ba ni da tsaurin kai ya zan yi in sani Allah ka gaya mu in sani ni wannan abu yace to Musa an kana so ka zama mutum mai tawali'u kana kirga ka a cikin marasa girman kai sai ka tuna a zuciyarka ka tuna duka abin da ka sani a duniyar nan wanda na halitta ka ce dukkan abin da yake bayan kasar nan ba wanda ka komai komai kana ganin ya fika kowa kana ganin ya fika amma in za ka tuna na fi wani kai ne girman kai ne idan ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu qadama insanin ala sirati hatta yasaluhu rabbuhu an umrihi fi ma afnafu wa an malihi fi ma kasabahu wa an ilmihi fi ma fa'alahu haka manzo Allah yace ba za a wato sawun mutane in an je kan siradi ba za mu gushe daga kan siradi da dukkan halittar Allah sai Allah ya tsaye da dukkan bayansa yace ya tsaya ya tambaye rayuwarka daga ran da ka zo duniyar nan ran da aka haife ka har ka koma yin hankali dan shekara goma sha takwas shine farkon an baka littafin ka kenan a rubuta ma alheri a rubuta ma sharri sai Allah ya tambaye ka rayuwar nan ta ka samu ka mutu ta wata hanya ka bi da ita kwanan kai kai sai ka gaya wa Allah da ka matsa da kanka daɗi sannan kuma in ka faɗa ya ce to ka samu dukiya ta wata hanya ne ka tara dukiyar ta wata hanya kaɓar da ita daga kan abin da ya kama su ne ɗaya har abin da ya kai miliyan ɗaya sai Allah ya tambaye ka kan ɗaya kuma a ce ya kai ka same ta ka faɗa ga yanda ka samu ya kai ka kashe ta kaza ne wani kashe ta a tura ta waje ɗaya kaza ba ka faɗa kaza ba in kana da dabbobi ka faɗa yadda ka samu da yadda ka rike da yadda kuma ka rabu da su Ka- wajen kuma itatuwa wajen abin da ka sa a cikin kanti wajen abin da ka saya ka ajiye kamar su bututuwa dukkan abin da ka mallaka sai Allah ya ce ya kai ka samu ka faɗa masa sannan ya ce ya kai ka bar da shi kuma ka faɗa masa in ka faɗa masa sannan ka wuce ilimi da Allah ya baka Allah ya ce ya kai ka samu ilimin naka da ya kai ka samu da girman kai ka samu da haramun ka ka samu ya ka rike shi kana yin ibada da ilimin kana aiki da shi kana sanar da wanda ba su da shi ko ku ka zauna ne kai ya kai ka samu ya kai ka rike shi sai Allah ya tambayi mutum dukkan abin da Allah ya bashi sannan ya yi sirati Allah ya mana sirati saboda haka jama'a a yi da gaske a nemi guzuri a kan lalle duniyar nan ba an zo ne haka kawai an watsar da mu ba Allah ya ce a fasin tunu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kuna zaton Allah ya kawo mu ne kai duniya ya watsar da mu bai san abin da mu yake nufi da mu ba ko ku kuna zaton ba za mu koma ga Allah bane kamar yadda muka so haka ubangiji yake to shi wannan mutum wato walidu dan magira da kuma irin masu aiki irin nasu har a yanzu Allah ya ce sanasimu ala kulqumu Ubangiji ya ce ran ta ake alkiyama da nan duniya kuma sai Allah ya sa masa alama a hancinsa. Shi walidu dan mai jira sai Allah ya masa alama a hancinsa wanda duk inda ya dosa ga kiran an san shi. Dubar duniya ba ku aka ce sai da aka je yaƙi wato sabon annaba aka samu wani malam yasa yasa ta kudi dauke masa hancin nasa. Dama duk inda ya dosa sai a ce a ai gashi can walidu dan mai jira ne ba hanci Allah ya tunkuɗe hancin. Dama Allah ya ce sanasimu ala kusuri da sannu sai ne masa alama a tsakanin hancinsa wato abin da ake sa furkin wannan takalkalin nan na tsakanin kofar hanci da kofar hanci to ana aka sa sai aka wani sahabi sa sai tat sai dauke hanci magana Allah ta zama gaskiya to in an je lahira kuma haka za a sa masa gobe na wuta a tsakanin kofar hanci da hanci a huda a sa mala'iku suna tsirin jansa akan wutar kuma inda duk aka ji da shi yan wuta sai su ce da sai a ce wani dan majira kenan wanda Allah ya lissafa da siffa tara ta banza dukkan ta kabaira a cikin Qur'ani siffa tara banda shi ba kafirin da Allah ya lissafa shi haka duk kaurin kan irin na Fir'auna bai hada irin waɗannan ba sakon Fir'auna shine ya fara makasu wato abin da ake ce mar makasu wato da Hausa ana fasara a ce ana ce masa fitan tsauri wato shi Fir'auna shine ya fara mutum ya zo ya sai da kayansa haka kawai in ya sayar sai ya zo a ce nawa ka sayar da kayan ka ce kaza na sai a ce da ba goma in ka raba goma sai a karɓi ɗaya fir'auna shi ne ya zo da wannan abu har yanzu kuma ana nan ane a wani wuraren mutum ya sai da kaya sai a ce to kawo a kashi goma kawo ɗaya sai a karɓi gulman kawai ba shi ya aiko ka ba ba kuɗin ka bane sai karɓe masa kashi ɗaya haka fir'auna ya dinga zamanin domin shi ubansa mukiyayi ne dan talakawa ne kakkun talaka ubansa dan asafo ne kamar kayi kayi mawu ne din nan da ake to irinsa ne uban ubansa to amma kuma shi a garin mutum ne mai shegen wayo shi fir'aun din zamanin yana kankani sai rika rabawa fa da ya rika rabawa fa da yana zo da sarkin to da yawa yo sai je yadda ya fare sai je makabarta a makabarta ya fara dama sai ya je gun da ake binne mutane idan ya ga an zo da gawa to saboda yana wuni a gidan sarki din nan ana ganin sa sarki ma bai kula da shi ba shi bai san ma yana zuwa ba amma zai zo ya zauna a kofar ya wuni ya shiga ya fita kamar ana ganin sarki ne ya kira shi ashe shi gantaka kai ita ce shirya malam sai ya tafi makabarta da ya ga an ɗauko gawa sai ya kai daga ina kuke sai ya ce a daga unguwa kaza muke ina za ku kai wannan gawar amma ko ne za mu binne ta sai ce ba a yarda ba sai kun kawo ka za ta kula da ku binne kasar ku ce ai kasar sarki ce sai ku ba da wannan kuɗin wani ma in ya zo ya karɓa wani ma a wuni ana yi to in ya tara kuɗin sai ya kawo sarki kuma sai kiran sai dade ga wannan ita ne menene sai ce can na sai wanka ko suke zuwa kasa taka suna binnewa ba sa ba sa albarkar kasar su mata suka tattara na ta masa shi kuma sarki sai ya ji daɗi da yake shi ma kafiri ne sai ji daɗi sai karbi ina ta munna yana daɗa samun shiga kuma da sai ya samu shiga gidan sarkin kuma kenan da ya samu shiga har kuma ya soma yin makasu ga yin wannan karɓar kuɗin haƙan kabari ga kuma wancan fitan tsauri da yake ya kakkarɓe ɗaya duka taron na mutane bin kawo sarkin haɗa haka ya dinga haka ya dinga haka ya dinga har kuma sarki sai ya mutu to an ce ma Allah shi ne ya kashe sarkin ma ya rika dai a fadan kowa da kowa ya san shi kamar shi sarkin ya yace shi duk abin da ya ga sarkin sai yarda duk abin da ya faɗa sai yarda saboda zalunci da yake yana sa masa wannan sai sai sarki sai zai zauna a kan kare da ya dau abin kasabin sarautar ita na wani aka ce shi kenan ba wani ya zama sarkin da kaga shi fir'auna shi ne ya soma shiri irin wannan kafirci amma duka da abin ya kai ya kama sai da yake shi Allah ne gaba daya amma duk da shegantaka sa Allah bai zana shi da laifi karan nan ba sai wani dan majira Allah kiyaye mu to
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يسرمنها مصبحين inna balawnahum Allah ya ce hakika sai mun jarrabe su da fari mutanen maka gidan ƙurishawa bare kuma nuna muna ta saban Allah muna kallo ane ba a hana ba sannan a ce ana so a zauna lafiya ina za a zauna lafiya kullum sai baya baya wallahi mutukar ba a kama alqur'ani an ce za a aiki da shi ba dukkan lamarin da mutum yake so baya zai Allah kiyaye mu sai dai an koma ga alqur'ani an ce shine wani abu an wani abin da Allah ya hana an yi abin da Allah yake ayi sannan Allah ya ce to ni'imar ta zauna a hannunku wacce take da ita dukiya ce ƴaƴa ne daɗin sarauta ne duk ba za a sake jin daɗin su ba sai an koma ba alqur'ani amma in ba a koma ba kullum baya baya ne ka ji mutanen maka da ake wannan ba su hana ba ba su bari ba Allah ce sai na jarrabe su da tsananin fari da kuma yunwa ba su inda za su ba ni umar Allah ya mana sutura to
ولا يتقون wato su Allah ya ce kama balauna sahaban waɗannan da Allah ya faɗa ɗin nan su waɗannan masu gonan nan a sahabar jannati gona ce da su idan kasamu idan za su raba da ya sani munna sukan yanke ƴaƴanta mutubihina wato su waɗannan masu kajiyan da suka yi mutane ne da ubansu ta san ruwa Allah kiyaye mu da ruwa wato uba ne yake da gonarsa ta dabino dabino mai kyau gona guda nasa ne wal'adan da ya ɗauka dan da za a yanke dabinon sai sa a gari a ta yawo ana gobe za a yanke dabinan gonar wani gobe za a yanke dabinan gonar wani duk a gaya wa mutane talaka an suka ji da guragu da makafi da kutare da talaka mai lafiya ma wanda ba shi da wadata to in ka ji babban gona ce dabino ne ya fi gindi dubu ga nan Allah ya bashi duk lardin sai a taru a gonar sai ya tafi da abin yanka malam idan aka je da ƴaƴansa da sauran barorinsa da bayansa to sai a kimfida a gindin dabinan kamar itaciyar nan sai a zo a buɗe abin kimfida idan aka buɗe sai a sa mutum ya hau mutane duk haukan da gino kowanne gindin da gino sai a sai a shimfiɗa abin shimfiɗa to dama idan aka hau sai a yanka idan aka yanka dama da gino ya nuna ka san da taba zuba zai to shi abin da ya ɗauka cewa dukkan abin da aka yanka aka jeho wanda ya tsalle barkan shimfiɗa su na talakawa ne kuma su arzike su wanda kuma aka kai masa sara saran ya kuskure bai sari shi ba kuma aka ɗauka sai a jefa shi ne na talakawa ne haka ya ɗauka yace wanda kuma duk iska ta kaɗe daman an zo in aka shirfa da su a naɗe wanda yake to na ƙarƙashi wanda duk iska ta kaɗe shi kamun a zo yankan shi ma na talakawa ne yace ya bayar dan taimako Allah ya taimake shi ma shi mai gidan fa ana nan ana nan ana nan malam ranar ashe ƴaƴan su koran su ya ɓaci ne suna ganin ana rage musu arziki suna ta ba mu baya so mu gaji abu da yawa duk abu sai a tare a rabar da shi haka yanzu wanda yake zuban nan da tare abin sa yake aida dukiyarsa da an yi labarin ta shi ko yana taimakon talakawa ya san alheri yake a ce ƴaƴan suna ta bakin ciki da nan sai uban ya mutu da uban ya mutu din nan malam sai suka haɗu suka ce to yanzu abin da za a yi kowa gani irin wannan lamari da babanmu yake yi dabinan nan namu duk ya zo ya yanke shi ce wanda ya zube a ƙasa na talakawa ne wanda ya ta kaɗe na talakawa ne wanda ya faɗi nesa na talakawa ne wanda aka yi sara ba a sare gaba shi ɗaya tabba inda aka sare ko biya jefa talaka ma yadda da wannan abu karewa zai yadda da wannan shi ma ba dan mutumin da bane irin wayansu na mutan dawa zai yadda da shi ka san haka yanzu ake faɗa wai mutumin da yanzu ba mutum bane haka samari yanzu in ba mutum mai imani ba wata yana dattawa sai ya ce hap wayan mutan daɗin nan an buta ta zai kaza kaza wai wai yaro yana ga yafi babba dabara ka ji rashin kunya wannan ka sai ko shari'a ba ce magana ba to lalle mutum ya dubi mutumin da ya haife shi ko ya kaka da shi yace masa wai wannan mutum ba shi da wayo to kai na ta koyi waya Allah kiyaye mu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake man lam yukurim kibaruna wa lam yarham sigaruna fa laysa minna duk mutumin da baya girmama dattawa tsofaffi tsofaffin nan manzo Allah yake baya cikin addinin mu duk mutumin da baya tausayin na baya kuma to baya cikin addinin mu inji manzo Allah yana daga cikin su wato abin da kaga mutane na aikatawa kai kana da karatu ka san haramun ka san halal in kaga mutane na yin sharri to ba tsantsamin su za ka yi ka rika kore su ba a'a abin da za ka yi ka dinga jin tausayi su ma kana koya haka yake taimako wato tausayin nan shine taimakon to ana nan ana nan malamin mutanen nan sai suka haɗa shawara suka ce su ba za su gaji ubansu a rabar da kayan nan da yake wa talakawa ba wannan duk watsa dukiya ne sai aka ce to ya za a yi aka ce yanzu abin da za a yi wato sai mu da daddare dan su talakawan tun da sun saba in sun ga lokacin yayi ko ba mu faɗa ba waɗansu suka gani sai kuma in suka je suka rungumo suka tohe su ga yan uwansu su ce yau fa ana yankan zo na suwa na ta dabino duk su je su ɗebe mana albarka mu ga dama muna so mu tattara sun rage mana ka san dama shi marowaci ganin ke duk abin da ya bayar asara yi ka san akwai waɗansu mala'iku da ubangiji ya wakilta su an ce anan sama ta ɗaya wato daga sama ta ɗaya sai sun je da daddare su je har aikin Allah sannan da safe sai su dawo nan duniya suna nan sama ta ɗaya su dubo duniya gaba ɗaya suna kallanta kamar ka ɗora titi a kan tafin hannunka haka mala'ikun suke su biyu ne Allah ya su Allah ya ajiye mala'ikun nan saboda mutum biyu da marowaci da mai kyauta saboda su Allah ya ajiye waɗannan mala'iku wato ɗaya sai ce Allahumma a'ati min tikan halafan sai ɗayan kuma ya ce Allahumma a'ati min musikan talafan sai ɗaya ce Allahumma a'ati min musikan talafan sai dai ce Allahumma aati mu musikan talafan haka suke kai har har magarba kuma wannan ya bayar wannan ya ansa wannan ya bayar wannan ya ansa su kuma ibada su kenan wato addu'a kawai suke wa al'umma wato abin da ɗayan yake faɗa ne cewa Allahumma aati mu musikan talafan din nan yana ta Allah duk wanda ya ɗauki abansa ya bayar kyauta ko ya bayar sadaka ko ya bayar rance ko ya ba matarsa ko ya ba ɗansa ko ya bai fakiri ko ya taimako duk mutumin da ya haka ubangiji Allah ka bashi mayewa akan abin da ya dauka abin da mala'ika yake faɗa gun da ka dau ɗaya Allah mayar maka da goma gun da ya dauke goma Allah mayar maka da ɗari gun ɗari kuma Allah ba shi dubu haka shi wannan mala'ikan aikin su kenan sai ɗayan kuma ya ce to Allah mu'adi mu yi kan talafan ubangiji wanda ya rike yaki bayarwa yaki ciyar da iyalinsa yaki ci da talakawa yaki ba da kyauta yaki ba da sadaka yaki dukkan taimakon da kace ai Allah ka rike dukkan abin da yake nasa ne Allah ka tsora masa asara a cikin sa shi dai mala'ikan haka yake faɗa to dan haka jama'a nake muna gargadi duk da ni a ciki Allah ya nufe mu da aikata alheri duk mutumin da ya taimako Allah zai taimake shi dama ke dan abin da yake so Allah ya gaya mana ya ce mana a shaytan ya idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan ko to ka gani yadda yake dama shi shaytan shi ke alƙawarta mutum kare aikata alheri saboda wannan mala'iku da suke addu'a kar addu'a ta samu mutum zaka idan ka gani sai ga mutum da shi kadai ne yana da matarsa ko kuma yana da mata biyu yana da 'ya'ya uku yana nan ya ci da su ya sha da su ya musu kira ga nasa kuma ne sai ka ga wani kuma ga shi nan shi kadai ne ba matar ba dan amma sai ya zo gidan mai mata da ƴaƴan nan nan zai ci abinci riga samanta mutu ce da Allah mai gida a taimake ni riga ta ta zama tsumma kwashe ba dabara ba rowa ce ko mai hana ba wani a gidansa kullum sai ya kashe fan goma abinci wani ko shi kadai zai ci bai wuce shi naira ɗaya ba amma sai riga yana zuwa gun mai kashe fan goma nan yana neman a taimake shi to da haka jama'a kar mu bi ra'ayi ke dan kar ya koya mana kauri kar ka bar matarka da tsumma ka barta babu abun kwalliya ka ce bi ita za ta saya kar ka barta da yunwa ka ba ta yanda Allah yake kai mata ɗanka kuma ka kula da shi kai masa sutura ka ba shi da sha ka kuma sa shi a makaranta a koya masa sanin Allah da sanin manzo Allah da sanin addinin musulunci da yadda kuma in yi abu Allah zai masa gafara kuma da yadda zai masa azaba wannan shine kyautar da za ka yi talakawa kuma in kana da wadata suna da rabo a cikin zuciyarka duk talaka in ya zo roƙi mutum wato mutum yace ba zai bashi ba yace ba ni bashi kana shi ko ba ni kyauta kana shi ko ba ni sadaka kana shi sai ku kana da abin wallahi manzo Allah yake dan ta kiyama sai mutum ya ji tafkin alkausara ko zai shiga aljanna sai ka ji a sa malaiku su rika a idan dukkan al'umma dan a kunya mutum yadda ya koru wancan mai bara shi ma a kore shi nan a nuna masa an tushe wadata shi ma sai da haka jama'a in mutum ya zo maka wato tambaya cewa ka bashi bashi in kana da shi ka bashi in ba ka da shi kai masa kyakkyawar kalma yadda zai ji daɗi ka ce masa to wani abin nan da ka tambaya lalle ya kamata in baka shi kuma Allah ya hore min shi amma a yanzu dai a hannuna duk yawanci abubuwan kadara ne amma an Allah da ka je ina da niyan Allah da zan taimake ka to ka gan a matsayin ki sai wani wajen kuma amma an kace aba da Allah ku ba ku gaji abin na kuma sai kunya babu da karfin ka da komai ka zo ka ce kaza kaza kowa ya tashi tsaye kai ba za ka tashi tsaye ba kai tashi tsaye ne baka eh haka Allah yake ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubilu sadaqatukum bil manni wal ladhi ko kal ladhi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir ko kar ku bata kyautar ku da sadaqar ku da cutar baki cutar baki shine wani kaga ba zai hana ba zai bayar amma zai bata sadaka mutum ne ya baka riga sadaka ko tambayar sa kai ko shi niyya dan Allah ran nan ran juma'a za a je masallaci shi kenan sai kai wanka shi kuma yana zaune za ka kila za ka riga masallaci ko kuma ka sai su faɗi da ka wuce rigar kai talaka ne shi kuwa ta sa tani lissafi mara ta sa ta kyakkyawa kana ta tafiya da kai nisa sai ce ah Allah mai arzuka bayan sa shi da ba ka rigar fa sai ɗaya yace menene wani yace ka ga rigar nan wani kamar ba ni ne na ba shi ta ba ba su gani ta zauna a jikin sa rawu kamar shi ya dinka to ai ka faɗa kenan kai ka ba shi dan ai ma dariya a ce ba shi aka kaga wannan ka bata ta da cutar baki kenan gashi sadaka ce ba kai ma gori a sarari ba amma haka da kai ma sadaka ta baki saboda haka jama'a in mutum ya abu dan Allah ya bari Allah ya gani ubangiji ya ran tashi alkiyama sai ya tara dukkan ma'aikatan duniya ya tara malamai ya tara sarakuna ya tara makarata alqur'ani ya tara mayaka ya tara malaman ilimi dukkan abin da ake na alheri sai ubangiji ya tare su ya ce to kai wannan makaranta alqur'ani ka karanta alqur'ani ka ce na karanta ibnu nawa kai ka ce ibnu sittin ubangiji duk sai da na haddace su aya dubu shida mai san da goma sha hudu duk sai da ne kokari ka taimake na haddace to sai saboda mai kai ka ce ubangiji saboda girman ka dan alqur'anin ka ne kuma kai alƙawarin duk wanda ya karanta alqur'ani ne yana zama akai za ka yi maka gafara saboda haka ne kai to ubangiji ce ƙarya kake dan a yabe ka ne ka yi karatu a ce gani kai a ce wannan ya iya murya ba dama shi ake labari ubangiji ce na san saboda haka kai ke kun kai banka je ka ba ka da komai a karatu sai mutum ya tashi mai ilimi kuma haka a kira shi ce to kai karatun ilimi to ubangiji na yi kokari na fahimci ta nan addini saboda me kai ka ce ubangiji dan ni in amfane shi in aiki da shi sannan in sanar da waɗanda ba su da shi kuma saboda haka ne ne ta kokarin nan in ce kai ka ce nayi in ce ƙarya kake yi kai ilimin ne dan a dinga labari ya ce yau ba ni ilimin ka sau da aka yi to an yabe kan jika shi kenan bakin amfanin ka da shi yaban an kai mai doka idan kuma mai yawan kyauta ne ya ba wannan ya ba wannan ubangiji sai da shi ya ce kai ka yi kyauta a duniya ka taimaki bayan aka ce shi haka ne ubangiji saboda mai kai ka ce ubangiji saboda ka bayar ka ce a bayar saboda haka ne ubangiji ce ƙarya kake na san abin da yake zuciyarka dan a dinga yaban ka a ce duk wannan ba ne kyautar ka ba dan ni kai ba ubangiji ya san wanda ya dan shi ya san wanda ya dan haifi haka Allah zai dinga tarawa in faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan haka za a kai to har ubangiji ya gane waɗanda suka yi domin sa ya gane waɗanda suka yi kuma dan a faɗa Allah ya mana sutura Allah ya sa mu yi abu dan Allah saboda haka jama'a mu daure duk abin da zamu yi mu tuna Allah mu dan ikon Allah domin ka ga sabanin mu da sufaye kenan akwai wasu mutane da ake ce min sufaye kuma wasu bayan Allah ne cikin malamai su kuma ba fi kowa karatu suke ba waɗansu ma ba sa tara karatun mai yawa abin da suka fi mutane kiyayewa da karatun abin da dokar karatun ta faɗa ba sa ƙetarewa ko ƙanƙan shi ne sufi yanzu shi sufi al'adarsa kamar karatun nan da muke su duk sadakan nan da kuke tara a nan kowa ya bayan ne saboda Allah to dama idan aka gama karatun idan ni da sufi ne da gama dama sai in tashi saboda ba zan taɓa ba a ciki kaga al'adar sufi kenan idan an ce da shi dan me ba za ka ci sadaka ba kai sharifi ne sai ce a ba sharifi bane idan me ka bar wannan sadaka da aka tara an bayar ku dan Allah kai kuma gashi talaka ne kai sai ce saboda waɗanda duk suka bada sadakan nan ban san yadda suke suka samu kuɗin ba saboda haka ni ba zan ci ba kaga sufi haka yake ba yanda za ka ba sufi a bai karba ba zai karba ba in ku kaga ya karba sai bayar kana tun kana nan ma sai bayar shi ba zai ci ba ko kuma in ka zo ka ba shi cikin jama'a sai ce ya kai ka samu sai ka gaya masa yadda kai ka samu wannan kuɗin kaga sai na abubakar Allah ya ƙara yadda da shi wata ran wato da yake shi baya sana'ar komai ya tsare mutuncin manzo Allah ne kar wani abu ya same shi a zamansa ya tsawo ilimi ya tsawo alqur'ani shi manzo Allah a nan fara rayuwarsa to yana da bawansa guda ɗaya wanda ya kinta kullum ya je da ko sai ya yi wani aiki a biya shi ya kawo masa wannan kuɗin to da shi zai ci abinci wato wannan ya ya sa shi ne abincinsa kullum bawan sai ya tafi ko da ko ko wani share share ko wani aikin gini to in ya gama sai ya zo ya ɗauki na abincinsa ya bashi shi kuma ya ɗau wannan sai abinci ya ci shi wannan ɗin wata ran ana nan ana nan ana nan sai wannan yaro ba wannan sai ya tafi da ya tafi bai kai lokacin da yake dawowa ba sai gashi ya dawo da dawowarsa kamin ya zo sai ya wa sai na abubakar abinci ya tafi da shi to da kawo sai na abubakar abincin sai na abubakar dama yana bukatar abincin sai kama shi ya ci ya ci kenan sai ya ce masa to wane ya yau ka da wuri baka kai kamar kullum ba yace i akwai dalili wato da can kafin ka saye ni akwai wani ubangiji na da shi ne ubangiji na kamun a kai na kasuwa ya sayar kaso ne dinnan yace to shi kuka haɗu shi kaiwa aiki yau yace a'a ba aiki ne masa ba da muka haɗu da shi wato yana tafiya sai gani na gaishe shi sai shi yanzu a idan nake nace ga inda nake bauta to shi kuma ganin haka dinnan sai tuna zaman da muka yi lafiya da shi sanda nake bawansa sai ya ɗauko kuɗin nan ya bani yace ya bani kyauta ni kuma na ga me zan yi da shi ga kan zan rike kuɗin ne da su yake saboda haka na sama yake ba aiki kai mar yake ba aiki ne maza yake to shi wannan mutum menene sana'arsa yake to shi dai da abinda yake za abinda yake sana'arsa take boka ne yake boka ne yake boka ne bayan ko ya riga ya so mara biya shi sai ya dubo kan kisa kansa kasa malam yayi ta kuka yayi ta kuka yake bi san yadda Allah zai dace da kuma malam da ya je ko je ɗaya tsuguna sai ya dauki hannunsa malam sai tura a cikin bakin sa ya dinga tura yatsansa sai da ya tabo can ma dan makogoran nan malam ya dinga amai ya dinga amai bakin abin da yake tun daga safa kafin wannan ya ji malam sai da ya amai da shi a kasa yake hakika shi dai na ama da dukkan abin da na ci na wajen wannan din kan ji alkiyama ubangiji ya kama da lauma daya ta haramu ku kaga yin al'ada sufaye kenan shi sufi wata ran wato akwai wani malami sufi yan suka haɗu da malami sufihu wato malamin da ake ce mar malamin fiqhu wanda in ka zo gonsa ya san hukuncin sallah dalla dalla ya san azumi ya san zakka ya san haji ya san komai na shari'a musulunci abin duk da ka sama wannan abin ya sani shine malamin fiqhu shine masu duba shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ko sufi aikin sa ibada ya damu kawai abin da yake ba ruwansa da wani shi ibada kawai zai yi shine wata ran sai malamin sufi masanin kufanci sai haɗu da malamin fiqhu dama da suka haɗu sai malamin fiqh wannan yake masa wani ashe kai addini da kake yi wato har ka ka daina neman karatu ka koma sufanci yace i yace me yasa haka yace saboda bauta mahalicci na ilimin da nan ya isa yanzu zan ta neman ilimi yanzu kuma zan zauna in ibada yace haka ne yace to lalle kuwa ka nemi ilimin yace me yasa ka faɗa yace saboda baka san shi ba yace to gargwado dai na sani yace to ga mun zakka a inda take ku sufaye yaya kuke yin zakka yace i zan gaya ma yadda hukuncin zakka yake a gurin ku su malaman fiqh irin naku na malaman fiqh zan gaya ma tukuna yace to gaya mu yace masa to ku malaman fiqh abinda naga an ajiye ka'idar sa wato tunkiya da akuya wanda biyu arba'in za a bayar raƙumi in yi guda biyar za a ba da akuya ɗaya saniya talatin a ba da ɗaya sannan kuma dan in yi talatin a fidda uku sannan kuma kamar buhun an auna shi ma haka wanda za a matse a matse da ruwa kuɗi kuma idan an auna kamar misalin su da ɗari a ba da biyu da su ya dinga lissafin duk abin da ake zaka sai da lissafe wannan sufin ai wannan malamin fikihin shi sufin nan sai ki lallai ka san ashe ilimin fikihu ma ka san shi yace to ku kuma su baye ya kuke taku zakar domin ka ce wannan namu ne na fiqhu ku ba ku aiki da wannan ku kuma naku ya kuke ku sufaye ya ga ku take yace yace mala yanzu a cikin dukiyar da mutum yake da ita har akwai wata zakka kuma yace ai mu duk abin da muka samu na Allah ne kawai ba mu da namu a ciki kaji yi sufaye da su su duk abin da suka samu sai su rabar duk abin da suka samu ne zai taru gare su su zakka an ce akwai wani malami wato zamanin nan ya zama walin zamanin dillardin shine ake neman fatawa a wajensa abin da zai samu kowace shekara abin da aka lissafa wato da ka tamanin duk shekara tsakanin hadiyya da wani abu da zai samu in aka lissafa da ka tamanin ne zai zo hannunsa tsakanin wata goma sha biyu amma an ce shekara ba ta taɓa cika yana da misalin kan biyar ba saboda rabo ya samu sai ya rabar ya samu sai ya rabar yaushe zai zakka su su tufaye haka suke duk abin da suka samu dama sai su rabar ba sa ajiyewa mu ko waɗanda muka ba hanyar fiqhu ka iya tarawa amma zakar sai ka kirga ka fitar ka gani ilimin ya kasu kashi kaso biyu kenan shi sufi dama haka yake duk abin da ka bai sai ya ce a kai ka samu kar ki shubha yana ganin shubha ma haramun ci Allah ya muna sutura to jama'a za mu yi addu'a nan kuma Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya shirye mu shirin addini alhamdulillah saboda garin akwai sanyi kwarai sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya wato za mu je can ofasin Alhaji Usman Bidda a can za mu yi Allah ya kai mu gobe kuma jama'a a rika kiyayewa da juma'a ana zuwa juma'a a kira a rika kiyayewa da sharuɗan juma'a abin da zai bata juma'ar a kiyaye shi abin da zai sa a samu ladan kuma a rika kokarin yi idan mutum wato zai tafi juma'a daga gida ana so ya yi wanka idan ya yi wankan kuma kar ya ci komai kar ya sha komai da yin wanka sai alwala ya sa tufansa wanda ya fi gani ya fi kyau ko ya fi haske idan da wankakke ko da ba mai tsada ba ne sa shi idan a ciki akwai fari an fi son farin kuma in zai tafi ya sa abu mai ƙarfi kamar turare kuma in ya tafi in ya je inda ya samu guri ya ƙure bakin inda sauro yake zauna kar ya kutsa ya ce sai ya shiga wani guri in ya shiga garin shiga ya dafa kafaɗar wani mutum to in aka yi sallah aka da ba da juma'a man ya taka ƙari ƙaban nasi fala juma'a tala in ji manzo Allah duk mutumin da ya daddafa kafadar mutane dan ya shiga wani gu ya zauna to ba da jimma an gama saboda haka duk inda ka je jimma inda ka da sarari ka zauna a gurin in akwai sarari a gaba to ka je in babu ko da a waje ne ka zauna ya fi ma ka dafa wani ka je ke ka zauna saboda haka a kiyaye jama'a kar kuma a yi sammakon da za a je a gengedi in mutum ya je da wuri kuma har wurin ta sa ya gengedi shi ko ba da jimma'a domin alwala ta tawai sannan kuma in liman ya koma hudu ba kar mutumin da ya saki ya magana domin idan aka ce in liman ya koma hudu ba sai wani mutum ya zo kai ka san ana hudu ba ba a magana to da ya zo ka san kuma kai ana hudu ba ba a nafila kai ka san wannan amma kai su to da ya zo sai ya tada ikama zai ya tada kabbara zai nafila sai ka ce masa wato da zai yi nan sai ka ce liman ne yake hudu ba to kai da ka faɗa ba ka da jima'a